ولا هادي
أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفيه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وفاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أيها المؤمنون إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره ليس بعد الخلق الخلق استفاد اسم الخالق لا تشبه الله تبارك وتعالى بمخلوق من مخلوقاته أيا كان درجته نبيا كان أو ملكا أو ولي عزموا الله يا عباد الله إن القلب المعزم لله الذي يقدر ربه حق قدره ويعزمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه هو ذلك القلب الذي تحقق فلاحه ونجاحه وسعادته إذا كان القلب يا عباد الله معزما لله عزم العبد شرع الله وعزم دين الله وعرف مكانة رسول الله وعرف أحقية الله عز وجل بالذل والخضوع والانكسار والله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مدويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون جاء في صحيح البخاري جاء حجر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا نجد أن الله أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الكبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون أيها المؤمنون يا عباد الله إن من أعظم ما يعين ما يعين العبد على تحقيق عبودية التعظيم للرب أن يتفكر العبد أن يتفكر العبد في مخلوقات الله العظيمة وآياته جل شأنه الجسيمة الدالة على عزمة على عزمة مبدعها وكمال خالقها وموجدها يقول جل شأنه ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تعزمونه حق تعزيمه ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا فما بال الإنسان يتغافل ويتجاهل وينسى هذه الحقائق العزيمة والبراهيم الساطعة ثم يكون غافلا عن تعزيم ربه وخالقه ومولاه فترى في الناس ملحدا زنديقا وترى في الناس مشركا منجدا وترى في الناس كافرا بربه ليس موحدا وترى في الناس مستهزئا بشرع الله مستخيفا بدين الله وترى في الناس متهكما ساخرا برسول الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلا القليل من عباد الله يوفقهم الله تبارك وتعالى إلى تعزيم خالق إلى تعزيمه سبحانه وتعالى أيها المؤمنون إن سلوك الانحرافات وعنواء الأباطيل والدلالات والدلالات منشوءها في جميع الناس من ضعف التعظيم لله أو انئدامه في القلوب ألا فلنتق الله تبارك وتعالى ولنكن معزمين لخالقنا ومحيينا ومميتنا سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والنبي صلى الله عليه وسلم عبدا لله ورسولا لله وليس ندا لله ولا مشبه لله وليس نذيرا لله ولا هو كفوا لله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال ربنا أيضا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون الله هو الله يا عباد الله والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو أفضل الخلق أجمعين لا تغلوا يا عباد الله فالخالق واحد قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقد روي عن عن عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقروني كما أقرت النصارى عيسى بن مريم قولوا عبد الله فإنما أنا عبد الله ورسوله أي لا توصفوني بما ليس لي من الصفات تلتمسوا بذلك مدحي عباد الله إن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والعنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح وطلب المغفرة كلها توجه لله وحده وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد فإنها من العبادة عباد الله ألا سل وسلم ألا سل وسلم رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر بن الفارس وعمر بن الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي الحسنين علي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين واجعل واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك يا ربنا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل علينا السماء مدرارا اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك زيتا مفيسا هنيئا مريئا ساحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم أجب قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر اللهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama inda ka aiko shi da manzanci ya ɗora mutane akan tafarki madaidaici ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da iyalan gidansa da sabansa ga baki ɗaya ya ku yan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi ta farki madaidaici a duniya da kuma a lahira ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye domin shi Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa gare shi subhanahu wa ta'ala yan uwa wannan kutuba tana magana ne akan wato girma Allah tabaraka wa ta'ala domin sanadiyar duk wani inshirafat wani kawar da yanda al'amura suke kawar da su daga mahallinsu rashin ganin girman Allah ko ɗaukar siffar Allah tabaraka wa ta'ala a kai ta zuwa ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ko zuwa ga wani waliyi ko wani mutumin kirki ko wani mutumin banza ma duka wannan sakamakon rashin ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala ne lalle Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake bashi da wanda suka yi tarayya wajen wato halitta halittu ga baki ɗaya shi halittu kowa da kuma subhanahu wata'ala babu wani abu babu wata halitta da take kamar Allah tabaraka wata'ala ba wanda suka yi kama da Allah tabaraka wata'ala Allah tabaraka wata'ala babu abin da yake gagararsa Allah tabaraka wata'ala babu wani abun bautatawa sai shi subhanahu wata'ala Allah tabaraka wata'ala ku sani ya ku ƴan uwa ba wai sai da ya halitta sannan ya samu sunan al-khaliq ba wannan shine aqidar ahlus sunna ba wai Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gama halitta sannan aka sa masa sunan al-khaliq ba a'a dama can sunansa al-khaliq subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwa shine mai girma subhanahu wa ta'ala idan zuciyar bawa ta tabbatar da girman Allah tabaraka wa ta'ala sai ne wannan zuciya ya tsinci kansa cikin wanda zai samu rabauta daga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma dace a gurin Allah tabaraka wa ta'ala idan zuciyar bawa ta zanto tana ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala to sai ya zanto bawa yana girmama shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala yana girmama addinin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zanto kuma bawa ya san matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam matukar dai mutum bai san girman Allah ba to sai ya dauki wani wani adadi na siffofin Allah tabaraka wa ta'ala ya bi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda shi din bai san girman Allah tabaraka wa ta'ala ba lalle duk wanda ya san girman Allah tabaraka wa ta'ala ya cancanci wato ainihin kaskantar da kai da kuma bi kaffa kaffa da kuma yanke gabbai ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa ma qadarullah haqqa qadrihi su mutane din su kafirai da waɗanda suke kokarin ɗaukar wata siffa su kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba su girmama Allah tabaraka wa ta'ala bane hakikanin girmamawa ba ba sa ganin girman Allah ne hakikanin ganin girman Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah kasa gabaki daya wannan dankar Allah tabaraka wa ta'ala ne gabaki daya ranar al-qiyama Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin kasai din nan Allah tabaraka wa ta'ala zai danki su ranar al-qiyama Allah tabaraka wa ta'ala yace was samawati wa tawiyatu bi yamini sammai gabaki daya su ma kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai danke su da damansa subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce sarki ya tabbata gare shi dangane da abin da suke haɗa shi da wani ya zo cikin sahih bukhari wani daga cikin malaman nasara ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce da shi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mun samu a rubuce cewa wai ranar alkiyama allahu tabaraka wa ta'ala zai sanya sammai guda bakwai gabaki daya a yatsa daya kuma zai sanya kasai gabaki daya a yatsa ɗaya zai sanya bishiyoyi da sauran turbayar ƙasa ga baki ɗaya a yatsa ɗaya haka nan Allahu tabaraka wa ta'ala zai ɗauki ruwa ga baki ɗaya duk ruwan duniya da dukkanin koguna da dukkanin wani gulabe na duniya Allahu tabaraka wa ta'ala zai sanya su a yatsa guda sauran halittu kuma Allahu tabaraka wa ta'ala su ma ya sanya su a yatsa guda sai kuma ya ce ni ne mai mulki sai annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan malamin ba na tsare ya faɗi wannan magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya har da har da wato ainihin hakoransa suka bayyana ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan dariya yana mai gaskata maganar wannan kirista wannan malamin kirista da ya zo tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون ya ya ku yan uwa wannan shine Allah tabaraka wata'ala babu abin da ya gagare shi shine wanda ya halicci kowa ya halicci komai da komai ya ku yan uwa mu'minai lalle wato ganin girman Allah tabaraka wata'ala wannan ibada ce babba wannan shi yake taimakawa wato bawa ya ga girman Allah tabaraka wata'ala shi yake taimakawa bawa ya zama yana jin tsoron Allah tabaraka wata'ala yana daga cikin abin da yake taimakawa bawa wajen ya yi tunani wato ya yi tunani cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala yana taimakawa bawa ya ga girman Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani yake cewa ma lakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ne ku ba ku girmama Allah ne wa qad khalaqakum adwara alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ku kala kala ya halicci gajeru da dogaye da farare da baƙaƙe da kaurara da sirara Allah tabaraka wa ta'ala ce ku duba fa ku gani wa qad khalaqakum atwaran ya halice ku kala kala ga kunan Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ba ku ganin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halici sammai ne wanda suka zanto ibakan ga sunan hawa hawa kuma wata saman batta da alaka da wata ba wacce ta tare wata wanda ainihin wato al'adar dan adam idan aka yi wani abu a saman wani to shi na saman yana da alaka da wanda yake kasansa domin in ba haka ba zai faɗo Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bakwa kallon yanzu halitti sammai ne guda bakwai din nan a sama ga sunan ɗaya a saman ɗaya ɗaya a saman ɗaya kuma ba wacce ta taɓa jikin wata kuma ba wani matokari da ya taɓa kowace ɗaya lalle yin wannan tunani cikin wannan sha'ani zai taimaka wa bawa wajen ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wa Abdullah dan Mas'ud an rawaito asar da gare shi yake cewa lalle kowace sama tsakaninta zuwa ƴar uwarta tafiyar shekara ɗari biyar ne kuma kaunin kowace sama ma tafiyar shekara ɗari biyar ne kuma kowace sama akwai mala'iku a kanta tare da haka ba su taɓa faɗowa ba ba wata sama da taɓa tsagewa ko ta faɗo wannan shine Allahu tabaraka wa ta'ala wannan shine halittar Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala yace shine wanda ya sanya wato wata a sama ya zamto mai haske ya sanya wato rana ta zamto kamar fitila Allahu tabaraka wa ta'ala yace wallahu anbatakum min al-ardi nabata shine wanda ya tsirar muku wato ya fitar da ku daga ainihin wato ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sa'an nan zai mai da ku wato zuwa ga cikin ƙasa ɗin wani lokaci kuma ya fitar da ku subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama kenan ya ku ƴan uwa musulmai me yasa waɗansu mutane suke gafaluwa daga irin waɗannan ayoyi na Allah tabaraka wa ta'ala suke wofantar da al'amarin suke manta irin waɗannan wato manya-manyan halittun Allah tabaraka wa ta'ala da irin waɗannan dalilai da hujjoji a fili wanda suke tabbatar da girman Allah tabaraka wa ta'ala sai mutum ya zamto ya gafala daga ainihin ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki girman Allah tabaraka wa ta'ala ya kai shi zuwa ga annabin Allah ko zuwa ga mala'ika ko zuwa ga wani mutumin kwarai za ka samu waɗanda suke daga cikin malahida wanda suke wato suna ɗaukar siffar Allah tabaraka wa ta'ala su biyo annabi sallallahu alaihi wa sallama alhali wannan din ba yaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bane lalle zaka samu daga cikin kafirai zaka samu waɗanda suke ba su kadaita Allah tabaraka wa ta'ala ba sakamakon rashin ganin girman sa subhanahu wa ta'ala zaka samu waɗanda suke yin izgilanci da ainihin manzannin Allah tabaraka wa ta'ala saboda rashin ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk da ke cewa dama mutane gabaki daya ba za su zamto muminai ba ko da kayi kwaɗayin kayi fatan kowa ya zamto mumini ba za ka samu dukkanin kowa da kowa ya zamto mumini ba sai dai yan kaɗan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka datar da mu wajen kaɗaita ka da ibada da kuma imani ya ku yan uwa muminai yana daga cikin wato nau'o'i na ainihin kawar da imani zuwa ga waɗansu al'amura daban-daban da kuma nau'o'ika na ainihin ɓata da kuma imuwa sakamakon waɗa wato waɗannan al'amura ga baki ɗaya suna faruwa ne sakamakon rashin ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala a cikin zukatan mutane ko kuma sakamakon wato raunin girman a ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala din abin da yake kanmu mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu zamto masu ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ko yan uwa shine wanda ya halicce mu shine wanda ya rayar da mu kuma shine wanda zai kashe mu subhanahu wa ta'ala kuma shine wanda zai rayar da mu gobe a kiyama ya ku yan uwa musulmai annabi sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama shi ba kishiyar Allah tabaraka wa ta'ala bane bai yi kuma kama da Allah tabaraka wa ta'ala ba ba kuma wato ainihin dane suke da Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma yake cewa ka ce qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ka ce da su ni mutum ne kwatan kwatan ku bambanci na shine ana yin wahayi zuwa gare ni Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wato abun bautar ku ku sani fa Allah tabaraka wa ta'ala abun bauta guda ɗaya ne duk wanda faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake tsoron haɗuwa da ubangijinsa bal ya'mal amalan salihan to ya aikata aiki na kwarai ya aikata aiki na gari aiki baya zamtowa na gari sai mai aikin ya zamto mai girma Allah tabaraka wa ta'ala mai kadaita Allah tabaraka wa ta'ala ko yaya mutum ya aikata kyawun ayyuka matukar dai bai kadaita Allah tabaraka wa ta'ala ba to wannan aikin Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karba ba ranar alkiyama zai wayi gari ya tsinci kansa cikin wani cikin hasara Allah tabaraka wa ta'ala ya kare Allah tabaraka wa ta'ala yace da annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce da su ban ce muku khaza'inul ma a gurina suke ba mana taskokin Allah ba fa a hannuna suke ba ba ni ne mai azurtawa ba Allah tabaraka wa ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu haka taskokin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ba a hannuna suke ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shine mai azurta mutane ba wa yake azurta mutane shine Allah tabaraka wa ta'ala ka gaya musu cewa ni fa ban san gaibu ba ka gaya musu cewa ni din ba mala'ika ba ne ka gaya musu abin da nake bi wato abin da aka yi wahayinsa ne zuwa gare ni Allah tabaraka wa ta'ala ce kace da su shin da ainihin mai gani da makabo za su zamto daidai ma'ana da mumini da wanda yake kafiri za su zamto daidai ba za su taba zamtowa daidai ba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wanda suke tunani cikin waɗannan sai dai wato ainihin muminai ya ku yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ne shi ne Allah annabi sallallahu alaihi wasallama manzansa ne bawansa ne kuma manzansa ne kuma shi ne wanda ya fi kowa daga cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala bai halitti wata halitta kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ya fi kowa sallallahu alaihi wasallama tare da haka ba su yi tarayyar Allah tabaraka wa ta'ala cikin wato ainihin ayyuka ba ya ku yan uwa musulmai kada ku zurfafa kada ku zurfafa wajen ainihin wato a wajen ainihin yaban annabi sallallahu alaihi wa sallam har ya zanto kun dauki siffa ta Allah tabaraka wa ta'ala kun ba shi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ta ce ya ku ahli kitab kada ku zurfafa a cikin addinin ku abin da yake ba gaskiya ba kar ku bi soye-soyen zukatan waɗanda suka bata kafin ku suka zamto sun bata kuma sun batar daga ainihin barin tsakiyar hanya inji Allah tabaraka wa ta'ala har wasu hadisi daga Umar dan Khattab Allah kara masa yarda kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada la tabruni kama adratin nasara isa bin maryam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku kambama ni ku wuce gona da iri wajen yaba mini kamar yadda kiristoci suka wuce gona da iri wajen wato kambama annabi isa dan maryam abinda za ku rika cewa inji annabi sallallahu alaihi wasallam ce wato ni bawan Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa inna ma ana abdullahi wa rasuluhu ni bawan Allah ne kuma ni manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ku wuce gona da iri malamai suke cewa abinda ake nufi shi wato abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine kada ku zurfafa wajen siffata annabi sallallahu alaihi wasallama ku yi gulumi wuce wato ainihin gona da iri ya ku yan uwa ya ku bayan Allah ku sani cewa addu'a da kuma tsoro da fata wato fatan samun alkhairi ko fatan yiwuwar wani abu da kuma dogaro da kwaɗayin samun rahama da kuma tsoron wato ainihin azaba gobe alkiyama da kaskantar da kai da ainihin komawa da ainihin fata da neman tsari da neman tsamarwa idan an faɗa halin kaka yi da kuma yanka da neman gafara dukkanin waɗannan al'amura da wasu su ma ya ku ‘yan uwa ana fuskantar da su ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ba a cewa annabi ya gafarta, ba a cewa annabi an dogara a gare shi, ba a cewa ana kwaɗayin lada daga gurin Allah sallallahu alaihi wasallama, ba a cewa ana jin tsoronsa, ba a cewa an koma zuwa gare shi, ba a neman wato ainihin al'istigasa shine mutum ya faɗa halin kaka na kayi ya ce ya gau ka fidda ni. wato wannan yana daga cikin ibada duk wanda ya nemi wannan a gurin wani Allah tabaraka wa ta'ala to ya hada Allah tabaraka wa ta'ala da wani ma'ana yayi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala shirka wacce take fitar da mutum daga ainihin addinin musulunci ya ko ɗan uwa lalle mutum ya lura ba mu da abin da ya wuce imani bakka da wata dukiya da ta wuce ainihin imaninka idan ka samu matsala da ainihin imaninka to kayi asarar da babu mai mayar maka wannan sai dai in Allah tabaraka wa ta'ala ya maka tawfiqi ka tuba ka sake koma cikin addinin musulunci amma in ka mutu akan wannan kuwa ba wanda ya isa ya kawo maka ɗauki gobe alkiyama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya ku yan uwa ku sani cewa lalle yanka ma wato yanka da ainihin bakance dukkanin waɗannan ana yin su ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ba ana yin su zuwa ga wani mala'ika bane ko zuwa ga wani annabi ko zuwa ga wani mutumin kirki ko zuwa ga ainihin aljani ba ana yi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala domin dukkanin waɗannan suna daga cikin nau'i na ainihin ibada ya ku yan uwa ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku da haka a cikin littafin sai yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان بن نورين وعن الصحابه اجمعين بارك يا واتو اكوي sanarwa kamar haka na farko dangane da abin da ya shafi masallaci za a ga an sanya fanka da take baya a cikin masallaci wannan an sanya ta ne da ainihin kudaden da mutane suke bayarwa fi sabilillahi dukkanin sati kwamiti suka tara sai aka sayi sabuwar wannan fanka aka sa Allahu tabaraka wa ta'ala ya saka muku da gidan aljanna Allahu tabaraka wa ta'ala ya saka wa duk wanda yake taimakon addinin sa da gidan aljanna bayan haka akwai wani dan uwa yace a ga yan uwa su sa shi cikin addu'o'insa yana da wasu bakatu da kuma wata matsala da ta faru da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye masa ya kuma ya biya masa bukatun na alkhairi haka nan duk wanda yake cikin halin kaka na kayi ya ubangiji ka yaye masa marasa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan karshe ya ubangiji ka cikin iyayenmu duk wanda yake da iyaye ko ƴan uwa ko wanda ya mutu masa Allah tabaraka wa ta'ala ka ni'imta cikin kaburburansu mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka same kyakkyawan karshe ya ku yan uwa daga cikin wato sanarwar shine lalle mutane a lura wannan zamani kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai fitina tana nan zuwa ka kidin lai kamar wato wani bangare ne na dare ba wanda zai ce ba zai shiga duhun dare idan dare yayi ba wanda zai ce shi ba zai shiga daren ba za ka ga mai kowa da kowa sai dai wani yana da hasken da zai haska wani kuma bashi da fitilar da zai haska kamar yadda yake al'amarin a gidan duniya za ka ga wani Allahu tabaraka wa ta'ala ya azurta shi yana da fitila gidansa haske sosai wani kuma za ka samu bashi da wannan karfin babu hasken da yawa to haka wato ainihin fitina za ta zo ga shi kuma mun fada cikin fitintunu za ka samu maganganu sun yawa wanda suke gwada wato kana bin wannan al'amura ko ka yadda da su gabaki ɗaya ka rusa imanin kamar gabaki ɗaya duk abin da kai na lada Allah tabaraka wa ta'ala zai wargaza shi ko shakka babu matukar dai mutum ya biya irin waɗannan maganganun da za ka samu wanda suke da sunan malamai suna tafa faɗa sai ka ga abin shirka ne karara da Allah tabaraka wa ta'ala lalle ne kafa kafa kuma kowa ya sani cewa da matansa da ƴaƴansa da duk wanda yake kula da su shi abin tambaya ne dangane da waɗannan tsiranan alkiyama lalle mu lura dangane da irin waɗannan al'amura ɗin yana daga cikin abin haushi shine idan ya zanto gashi ana waɗansu al'amura wanda ba su tabbata ba a cikin addinin musulunci sai ka samu matan aure kuma sun fi kowa ma yawa a gurin suna ta yawo a cikin gari dare yayi ba rana ba dare ko da yaushe za ka samu mata sun yawa to dan me za a kyale su su fa mata idan aka zuba musu ido za su ja mai gida da su kansu ne su faɗa gidan wuta mutane da yawa za su shiga gidan wuta sanadiyar mata cikin su ne lalle sai kowa ya lura annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka jarrabe shi da wani adadi na waɗannan mata ya kyautata musu tarbiyya za su zamto masa sutura daga ciki a wato annabin shiga gidan wuta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga shiga gidan wuta ya kare mana iyalanmu kuma ila salatikum yarhamukumullah